الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قبل والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المهضي ولتعتمي بنظرة تأتي لنا بالطبع وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake gama mu a wannan mazauni mai albarka wanda muke duba wannan littafi mai albarka a cikin karatukan mu na maulidi a ishiriniya na imam alfazazi da ibn muhayyab wadda yau muna goma sha shida ne ga watan sha ɗaya miladiyar 2018 wanda za mu daura daga yadda muka tsaya a karatun namu yau insha Allah za mu tashi ne akan harfin lami cikin wani littafi mai albarka na ishiriniya wanda za mu rera amma baiti kalbaiti ba kamar yadda aka saba da amshi ba sai kuma mu fassara tare da bayani daidai abin da Allah ya sare mana insha Allah tabaraka ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على الفاتح الختم يا قدره وبالتالي العظيم قضى القلب من عهد شبابه ديونه وللشيب عبد ينبغي أن نصونه ومن لا والقوي يغض دخونه لنبات نور تقصر الشمس دونه تطابق في تحقيقه الحس والنقل لمن مثله ما كان لله دائنه لمن فتحت بالوعد منه المكائن لمن لم يقم في غير أكل لغير الورى من كان أهو كائن وأبدى لما خير له والوسط كريم كرام السيد واللوخ بالأولى لهم آدم يلو على النجم منزلا أجلهم لباب لباب الجود والمجد والعلا فقد طاب منه الطمع والفرق والأصل حقا به من دار العظيم ابتدام shiga kawai fassara saurkar lokaci ya ba mu problem mu samu muka karanta ba bisa al'ada duk wani harafi muna raba shi biyu ne sai ku yi rabi a zama musaki karisa rabin a zama to saboda haka zama ɗaya duka ma'ana rabin harafi ne to kar ya zama ya gagara faruwan haka tun da ban fara da ba insha Allah kai sai zan fara fassara ko Imam Al-Bazazi a cikin wannan littafi a wannan harafi na lami ya ci gaba da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa قضى القلب من عهد من عهد الشباب من عهد الشباب ديونه قضى القلب ديونه zuciya ta biya basussukanta min ahadi shababi na tun zamanin yaranta duk tsarkin mutum duk mutuncin mutum duk kirkin mutum mafi aksari in ka koma baya lokacin yarinta sai kaga an dan taba yarantar wa yadda malamai suke cewa as-sabiyu sabiyun walau kana nadiya yaro yaro ne ko kuma wasu suna cewa walau kana waliya ko waliyi zai zama sai an dan taba yarintar nan dan fada da yan uwa abokanai da makamantansu da tsokana da zuwa inda ba kai mutum ba to kafin da ya dawo abin da zai dawo to sai ya dan yi wannan to ya ce zuciya ta biya ba su suka na zamani samartaka wani shaidi abin dama kuwa ita furfura tana da wani alkawari yan bafi an na sunahu wanda ya kamata mu kiyaye wannan alkawari ne zuciya tana da alkawari wanda ya kamata a afwan furfura tana da alkawarin da ya dace ya cancanta ya kamata mu kiyaye shi wato duk lokacin da mutum ya ga furfura a tare da shi to albishirinsa lahira ta fara kada masa ƙararrawa bayan shin furfura yana gwada mutum ba zai mutu ba ne a bisa alama kamar yadda mai zuhudu ya faɗa fahal ba'adar mashibi min al-ruqadi yanzu bayan ka ga furfura a kanka akwai wani bacci da ya rage ma a nan gidan duniya tunda furfura akwai abubuwa sun kai ko sama da biyar suke jawo ta ba tsufa kadai bane don da yawa sun dauka wani tsufa ke jawo furfura a akwai abubuwa mun taba karantawa nake ci da yan uwa yan halkar mu abubuwan da suke jawo furfura to tsufa dai ɗaya ne daga cikinsu daga da zaran ka fara gani farkon wanda ya fara gani furfura a halitta a mutane shine annabi ibrahim alayhi salam ran da ya ga furfura kafin shi ba taba furfura ba duk mutanen da aka yi bayan annabi ibrahim ba su yi furfura ba to da ya gani sai hankalinsa ya tashi ce allah me wannan kuma haka kawai gashi na yana canja yana dawa fari ya Ibrahim wannan kwarjini ne Allah ya baka shi yasa kuwa wannan kalmar tabi duk wani mai furfura duk rasar kunyan mutum da dattijo mai furfura ya zo ya tsaya gaban sa ya mara magana sai kaga ya nishi saboda tana da kwarjini wannan furfura ne amma in gashi ka irin nawa ne baki sitik to har yanzu ne tukunna har yanzu tukunna saboda haka furfura din tana da wani alƙawari wanda ya kamata ko alhurma wanda ya kamata mu kiyaye alhurma duk wanda yake da furfura to ya kama kansa kar ya kuskure yana yin abin da za a ce kai ka duba nan Allah mutumin nan da furfuransa yake wannan abu to mutum ya kiyaye in ji almasa ce shi yasa fulanin mu na jeji akwai al'ada da suke da shi gemu wannan mutum zai kafa shi sai an yi biki ran da zai kafa shi kafin ya kafa shi zai yi duk ma sha'ansa amma ran da ya kafa gemun nan bisa al'ada to ba zai sake karya ba da garaje ba zai duk abubuwa na raba'il na halal na dukkan abin nan faults ba za ka gaina hakke musu ba saboda wai ya kafa gemu so da za mu zama ga wannan kaga al'ada ce tunda a ilimin alƙawa'in fikiyya an ce al'ada in bata saba shari'a ba ana aiki da ita kaga wannan al'ada tana da kyau iya kafa gemu ko wani bai kafa gemu ba kare karya ko bai kafa bellen ta nan ya kafa ka sifantu da manzon Allah da gemu ka masha Allah tabaraka Allah ma a ji kana yanka karya to gaskiya baka kyauta ba bellen ta gemu ma in ya zama mai furfura wadda alama ce wadda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a girmama duk ma'abocin furfura akwai wani alhurma da ya kamata kiyaye na daga kurkura a hannun nan kurmatu wakadala wadda alhali hakika furfuran nan ta riga ta bayyana to sai a kiyaye alhurmanta walgawi ya gudu tukunahu amma wawa batacce shi za ka ga yana rufe idonsa gabanin kallon furfuran tasa da ta sauko masa in mutum wawa ne batacce alfazan ya ce ba zai na kallon furfurarsa ba sai rikai abun yara ana ta mamakin an ga yayi ga furfura tare da shi amma sai yana abun yara mutane su kiyaye kansu kowa zai zo wannan wurin in har Allah bai dauki ransa kafin ya je ba to in mutum ya je ya ga furfura to ya kiyaye mutuncinta kar a ganshi a wurin da bai kamata a ga mai furfura ba kar a je yana maganan da bata kamaci mai furfura ba kar a ga yana ɗabi'an da bata kamaci mai furfura ba duk wani abu ne wanda in zai jawo a yi magana ce kai ka duba don Allah da tijon nan kaza to mutum ya kiyaye kansa shine sauragami wawa batacce shine ya rubu zuhurahu yake rinsa idonsa baya kallon furfurar da Allah ya masa nan ya kiyaye alfurmarta to wannan yayi gargadi ne gare mu yan uwa kai tsaye yanzu zai shiga cikin abin da ya rubuta littafi a kansa yace lidai wata nurun ai a birnin Madina akwai wani haske taqasur shamsu tunahu rana ta takaitu kuma bayan kaiwa ga hasken wannan haske ne don hasken rana ta taƙaitu goma bayar iso hasken wannan haske ne wanda ne hasken hasken manzo Allah sallallahu wane rana saboda abin da ya sa ai rana tun da take haska mutane ake ganin inuwarsu saboda duhunsu da suke da shi ita kuma hasken da ya fi nasu ana ganin inuwarsu amma ban da shugaba alaihi salatu wassalam ba taɓa ganin inuwarsa ba saboda haskensa ya fi hasken rana ta taɓa ta isa ta haska shi a ga inuwarsa ba sallallahu alaihi wa alihi sallam ta ƙwaba ka fi tahqiqa al-hirs wal naql al-hirs wal naql ma'ana gani irin na ido da mutum zai gani ya tabbatar da abu wal naql da kuma riwaya da za a naƙalto an wane an wane an wane an rasulillahi sallallahu duka su ta ɗabaka fi hakiki sun yi muwafaka sun yi katari sun dace wurin tabbatar da hasken manzon Allah din nan ya kirara in gani na ido ne ai kowa ya gani a zamanin annabi sahabbai sun gani ranar ta haska annabi ba a ga inuwarsa ba saboda haskensa ya fi hasken rana in kuma wurin nakaltuwa ne riwaya an karanta a riwaya ne cewa ba a taba ganin inuwar manzon Allah wa sallallahu alaihi wasallam saboda ko da totila ka haska akan totila in wannan mai batu takwas ne wannan mai batu hudu ko biyu kuma ya batu ransa sun yi sanyi to ka danna wancan mai hasken a kansa za a daina ganin hasken wannan bat zai bace to haka manzon Allah haskensa ya disa shi hasken rana liman mithluhu ma da lillahi da'inun wannan haske ya tabbata liman mithluhu ma da lillahi da'inun ga wadda irinsa ma da lillahi da'inun ma da da'inun lillahi mithluhu duk wani wanda yake addini wa Allah yake addinantuwa da addinin Allah bai taba yin biyayya ga Allah ba kamar irin yadda annabi Muhammadu sassalami ya yi biyayya a Allah yake addinantuwa zuwa ga Allah hasken ya tabbata ga wannan wanda ma dana lillahi da'inu da'inu bisu duk wani mai addini da addini zuwa ga Allah bai taba biyayya ga Allah ya sallama wa Allah ya mika Allah wuya irin yadda annabi Muhammad ya mika Allah wuya yayi addini wa Allah irin yadda ya addinantu wa Allah liman futihat bil wa'd minhu al madainu hasken ya tabbata liman futihatil mada'in ga wadda birane su aka bude su aka yi fatu na birane irin su misra irin su farisa irin su rom da sauransu ɗa'ifa da sauransu dai aka bubuɗe aka ci su da yaƙi bilwa'adi minhu da alkawari daga gare shi annabi muhammadu sassan annabi ya yi alkawari tun yana halin zaman gidan duniyan nan cewa za a mallakarwa al'ummar musulmi za su ci farisa za su ci rom za su ci ɗa'ifa tun yana dare kuma hakan aka yi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sayyidina umaru da zamanin sayyidina uthman aka ci garuruwa har wani sahabi yake cewa Allah ya tabbatar da wannan da alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma gashi an bude su yadda ya faɗa za su dawo ƙarƙashin musulunci gashi sun dawo kuwa to hasken ya tabbata ga wanda aka bude garuruwa birane da alƙawarinsa alƙawari da alƙawari daga gare shi liman lam yakun fi ghairi haqqin yulayinu hasken nan ya tabbata ga wanda liman lam yakun ga wanda bai taba zama ba yulayinu yana mai sassauci yana limiyansi fi ghairi haqqin a cikin wani gaskiya annabi baya saukiwa abinda ba gaskiya ba sifan masu habban sani a shiddaku alal kufiyar masu tsanani ne akan kafirai ba sa sassauci in ana harkan tabbatar da gaskiya saboda haka sun gaji shugaba ne alaihi salatu wasalam sun koyi sun koyi da shi liman lam yakun fi ghairi haqqil yulayi hasken ya tabbata ga wanda ya kasance baya san baya soko soko baya leniency ga duk abin da ba gaskiya ba da khairil wara man kana aw huwa kalim hasken nan ya tabbata da khairil wara ga mafificin halittar Allah gaba daya man kana halittar wanda ta kasance ne a baya ta shuɗe daga farkon halitta zuwa randam ake magana auman auhuwa ka'ilu ko kuma halittar da za ta kasance nan gaba har ila yau mil kiyamati halittar da ta shuɗe da wanda za ta zo kam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin ta shine da khairul wara man kana abu ka'il wa abdalu madakhurin lahu al-hubbu wal wasl hasken ya tabbata ga mafificin wadda aka aka yi ajiya gare shi na dukkan soyayya da saduwa kowa in yana son samun kiyama to yayi ajiya na soyayyar manzon Allah sallallahu a zuciyarsa sannan yayi ta kokarin neman saduwa da shi ya zama shi ne ya tanadi yayi ajiya ga gobe kiyama insha Allah kuma zai samu tsira a gobe kiyama dan ba da son manzon Allah babu yadda za a yi tsira a gobe kiyama قريب كلام السيدي والنخب الأولى لهم قدم يعلو على النبي منزلة قريب كلام السيدي manzo Allah sallallahu shine mai girma a cikin masu girman shugabanci shine mai girma mai girman masu girman shugabanci duk wani girman shugabancin ka kana karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan qabil ula shine kuma yafi annuhabu nuhabu zababbu shi yafi duk wasu zababbu ula wa'annan da ula din nan ai allazina wa'anda lahum qadam wanda suke da wani irin matsayi ya alu wanda matsayin to ya birbishi alal najmi manzila ya birbishi saman taurari a wurin matsayi to manzon Allah ya take su su din ma da su matsayinsu ya haura saman matsayin taurari inda ba taurari suke auren daraja to annabi ya take wuyansu gaba daya a jalluhum qadaran annabi ya fi su alqadari daraja wa afdaluhum ula sifofin manzon Allah sun fi sifofin duk wani mai daraja a duniya halitta lubabu lubabil judi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsantsar tsantsar kyauta ma'ana shi ne ƙwayar-ƙwayar kyauta wanda in an rere aka rere aka rere dukkan masu kyautar duniya to wa'inda aka tace aka tace suka fi kowa to annabi ya fi su kyauta kyautarsa wane, wane iska a lokacin bazara gudun iska a lokacin bazara kyautar manzon Allah ta shaka shine lubabu lubabil cuti shine tsantsar tsantsan kyauta wal majid shine tsantsan tsantsan girma wal ula shine tsantsar tsantsan daukaka faqad taba minhu tab'u wal farq wal asl haqiqa taba minhu tab'u lalle dabi'a daga manzon Allah ta tsarkaka ta dadada baka taba ganin dabi'a halin girma tada mai kyau irin tadodin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal farq haka rassa duk abin da manzon Allah ya haifa har alkiyama ta tsaya ba mai tsarki ne shi haka Allah ya ce inna ma yuridu lahu yuhibbu ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tatheera aikin Allah kullun tsarkake mutanen gidan manzon Allah ne da nassin Qur'ani wal aslu haka asalin manzon Allah iyayensa kenan sun tsarkaka babu wani abu na kazanta tare da iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin da suka samar da shi kenan suka haife shi فأمر قد المشركين فحلها fa amma uqudul mushrikina amma kulle kulle da mushrikai suka yi fa hallaha manzo Allah ya kwance su duk wani kulli da arna suka yi wa musulunci annabi da zai kwakwance kulle kulle amma dima'ul mu'tadina amma jinnai na masu ƙetare iyakan Allah faɗallaha manzan Allah ya banzantar da wannan jinnan ya zubar da ita wa azhaba haqadar suduri manzan Allah sallam ya tafi da ma'ana kullace kullacen zukata kiraza ma'ana irin gigudu irin abin da ake kullata a zuciya na gaba da kin juna da ya zo ya tarar da musamman mutanen Madina suna yi واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأذب بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون يا زويا ساميسو أكير كعبة يا زويا هذا كان يوسف كما زمان يوم وانجونا أوس الخضرة يبين سوسوني أنصار يوم وانجونا وسلها يبدأ وأن هيكتب حقات جو هيكتب ma'ana gilli kullatan juna mutum ya ga mutum yana kinsa musulmi dan uwansa misali da makarantar su annabi ya fidda wannan azkatan al'umma musulmi lahu jama'a lahu fadaila kullaha ga manzon Allah ne sallallahu Allah ya tarar da dukkan girma duk girma Allah ya tare ta ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa miqdaruhu alqadarin manzon Allah sallallahu girmansa ya alu ya daukaka saman dukkan wata girma wata zikaruhu ambatonsa ya haluhu ya fi daɗi a kan ambaton kowa da komi ba abinda za a ambata a ji daɗi irin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam fakan batsilin abu da yiwa wa zayaƙo fakan batsilin da yawa aka samu bata ko barna abu sai ta zama zayaƙon ta dawo ta baje ta lalace ta halaga bihi da sababin annabi Muhammadu su sama zuwa annabi duk wata ƙarya da bata sai ta zama zahir haka Qur'ani ya tabbatar bal nazifu bil haqqi ala al batil babil fayadmaghu fa idha huwa zahir wa illa jat murtabun idan wato aka samu mai shakka ya zurfafa a cikin shakkansa wa shakka munafiqu wato munafiki shi ma ya kokwanto to hakika in matsalar sallallahu yazo zai tafi da wannan abubuwa wa bil ba'd tabdulil jami' al haqa'iq wa bil ba'd a gobe kiyama ranar tashi tabdul haqa'iq haqiqanin al'amari na gaskiyar lamari tabdulil jami'i zai bayyana ga dukkanin talikai duk wanda bai san girman manzon Allah ba Allah ya kai mu lahira zai gani wallahi taron alkiyama din nan duka ana yi ne ba don komai ba sai don kawai nuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka dauka Allah bai san waye dan wuta waye dan aljanna ba tun kan ya halice ka ya san ina kake tun kan ya yi ka ya san zai yi ka ya san ya yi kan kai shakiri ne ko kai sa'idi ne ina za ka je gobe kiyama ya sani ina ne makomar ka da haka me kenan fa'idan yin awon aiki da tara mutane a tsaya shekara dubu hamsin din nan da aka fara da mai duka wai don abu da girman annabi muhammadu ma'ana kowa abu da kasawansa har annaba har annabi ibrahim a nemi cetonsa ya tsira da al'umma ga wannan halaka da aka fada duk kowa ya ce ba zai iya ba sai a toshiwa annabi muhammadu ana zuwa wurinsa kamar yadda ya zo bayalaha min khutta jawabu fil khutta min rabbi santuba wa shafa'a ladaina tuqbali zai zo gaban zaci ya fadi ya shiga da Allah ce irfa rasaka ya rasaka ya Muhammad santuba wa shafa'a tushaffa daga kanka yau ai ibada ta kare ba ibada nan me kake nema yace ummati ummati al'ummata duk duniya kowaye yayi magana Allah bai kula shi ba bai tarwaci maganarsa ba amma annabi na zuwa Allah ce daga kanka ya Muhammad tambayi a baka nemi ceto an baka kawai take ai ceto wannan riwaya ce wanda sama da mutum hamsin suka riwata kaga maganan mutawatiri ai mai karfin doki ma kenan saboda haka za a yi alkiyama ne saboda kawai bayyana girman manzon Allah Allah ya ce a sai an yaba a daga rabbuka makaman mahmuda to wannan shine dalilin da yasa za a yi kawai tashin alkiyama a yawa'u rasulillahi babbar tutar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil hashir a filin tashin duniya khafidu ba abin da zaka gani sai kadawar ta kawai tana ta fal fal fal fal tana ta kadawa yana cewa ana awwalu man tanshaqqu an ana sajjidu waladi adama wala faqar wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu yawm al-qiyamah al-qiyamah wa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in bi yadi liwa'ul andi adamu faman dunahu tahta liwa'i yawm al-qiyamah takaice daga kan annabi adamu down to duk dan da za a haifa na ƙarshe a cikin ƴaƴansa wanda daga shi an shafa fatiya ba za a sake aikon wani ba kaf din su annabi ce suna ƙarƙashin tuta ta gobe kiyama hadisi buhari da sauran mariyarta saboda haka tutar ita kada za ka gani a filin alkiyama tana kadawa bal bal bal bal ta ba da girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hal tahtamu shin kana zaton a ƙarƙashin tutar manzon Allah akwai wani da illa nabiyuna in ba annabawa ba wani rusulu da manzanni kai kan kana can gefe su ne kusa a ƙarƙashin tutan annabawa da manzanni da ga dama shi ne annabin annabawa manzon manzanni sallallahu alaihi wa sallam lahul kawtharul murwi bi fadli biyadihi lahul kawtharu alkawthara babban tafkin nan wadda fadinsa annabi ya ce za a yi tafiya da gudu da doki na shekara 500 ba iso ƙarshen faɗinsa ba yawan idon ruwan da ke ɓuɓɓuga daga alkautara ya fi yawan taurarin sararin samaniya jimin sama Allah farinsa kuma ya fi madara daɗinsa kuma ya fi daɗin duk abin da ka sani a duniya to na shi ne alkautara Allah ya samu sha albarkar manzan Allah da sassan almurwi bi fadlin ya hihe wadda zai kosar da al'umma da suka samu suka shashi da falalar ruwansa zai shayar da wa manin tasahu bis sa'adi hukmu ilahi manin tasahu bis sa'adi hukmu ilahi wadda hukuncin Allah ubangijin sa ya kebe shi da arz da arzutta tun gidan duniya in Allah ya sa Allah ya kebe ka da samun arziki tun a gidan duniya to kai ne gobe kiyama za ka sha tafkin alkausaran manzon Allah amma Allah ya sa baka da arziki to ba za ka samu sha ba Allah ka samu sha da aikin da zai bamu daman sha ɗin tun a gidan duniya kar sai mun je kuma mu ce sai ka je lahira ka ce kamar yanzu ne misali ka ce wai za ka nemi ɗan jagora a lahira ba a nema a nan duniya ake neman ɗan jagora in kai makawo ne ka nemi ɗan jagora tun a duniya kana je lahira kai ta haka haka kana neman waiwa zai ta haka a nan duniya ake neman bai jari يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فلم ينأ عن ارشاده لسفيه لسفاهه ana ba da wannan alkausara ne ga wadda falamiyan a bai yi nisa ba an irshadihi daga samun shiriyarsa lissafaki don wautarsa wadda duk bai nesanta ya yi wauta ya nesanci shiriya ta manzon Allah ba to in Allah ya gobe kiyama zai sha alkausara idalika saboda haka ne ma wannan alkausara da yake da ita da wannan girmame-girmame da muka kirga la zal alamuna bi jahihi dukkan halitta ta fashe da algurman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa qad dashatil albabu lokacin fakewan alhali hankula gaba ɗaya sun tumanya ma'ana hankula sun gushe lokacin da ko ina da ko ina ya cunkushe wuri ya matse filin alkiyama kamar yadda hadithin manzo Allah ya tabbatar wato wannan zuban mutane wani ya zo har wuyansa Allah ka kiyashe mu wasda'ama al-ablu taro ya jirmidi matsala ta kai matsala a filin kiyama lokacin ne za a fake da manzon Allah a ga girman tasa ya ce ana laha ana laha ana laha kowa aka je wurin sai ce ba zan iya ba ana zuwa wurin sai ce wallahi yau kam sai ni yau kam sai ni yau kam sai ni so saboda haka a nemi ceto su tun anan duniya a fi fadlihi lil mustaqina qirabatu shin wai yanzu akwai kokwanto ga masu neman alkhairi cikin fifikon annabi muhammadu har kokwanto za ka yi annabi babba ne yana da falala da allah ya masa wanda za a nema a gobe kiyama a samu har kokonto kake yi ai kai asara wa malil wara yawmal wa'idi maqabatun dukkan halitta wa malil wara maqabatun halitta gaba ɗaya ba ta da wata makoma yawmal wa'idi a ranar da za a cika alkawari gobe kiyama kenan ba ta da wata makoma ziwawo in ba gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya koma gare shi to ya samu abin nema fa kullun qad alahu ka'abatun kowa a cikin mutane wato tsanani ya lullube mutane gaba daya kowa da kowa tsanani ya lullube su gaba daya to haka manzon Allah zai zai ci mutane kullu nabiyin da aka musu gabatun kowane annabi yana da wata addu'a wadda Allah ya karban masa a gobe kiyama za a karba masa ita Allah ya bashi ita ya kebe shi da ita wa Ahmadu annabi Muhammadu mai suna Ahmadu ya budu fi shafa'ati al-fadlu girmansa zai bayyana ne a cikin cetonsa shi ya zaɓi Allah ya bashi cetonsa ne ceton da zai wa al'ummar sannan ita ce addu'an da ya ce Allah ya zaɓar masa ya karɓa masa ita gobe kyama ya yi ceto kuma abun mamaki ceton fa ba na wasa ba ne na uwa wata rana ga sai na abubakar ga sai na umaru ga sai na ali ga umman da sauran sahabbai ridwanullahi alaihim sai annabi ya ce Allah ya bani ceto a cikin al'umma ta zan ceci mutum dubu saba'in babu hisabi gare su ba uquba kafin a auna a ajiye scaling awo ma sun dade a aljanna sai na umaru ya faɗi gaban manzon Allah ya ni dawa ya ce ya rasulullahi ka ƙara roƙa mana Allah al'umman kana da yawa dubu saba'in ya yi kaɗan annabi ya sake daga hannu ya roki Allah ya ce Allah ya sake bani dama kowane mutum ɗaya a cikin wannan al'umman da dubu saba'in ɗin nan kowa zai ceci adadin dangin banu mudar da rabi'a a wasu laraba masu yawan haifuwa rabi'a da mudar ya ce Allah ya bani za kowane ɗaya a cikin dubu saba'in ɗin nan zai ceci adadin dangin mudar da rabi'a sai na gwada ce wallahi al'umman ka na da yawa ya rasu ka ƙara roƙa mana Allah ya sake roƙon Allah ya ce Allah ya sake ba mu dama ya ce zan ce shi banda wanda ya bani ya ce yanzu kan ba ni zan yi aikin ba ya ce zai yi kamfata irin nasa guda uku a cikin al'ummata ya watsa su aljanna kamfata ba na Allah sai na umaru ya sake lildan zai roƙa sai na baka can kul baka shawarara baya umaru kai shi ai ai magana ta kare kamfatan Allah yace yanzu ya kamfata me zai rage wani roƙo za ka sake kai ka san kamfatan Allah kuwa yace dan ka kara bari haka yayi sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi ba abin da yake tausayawa irin al'ummarsa har ran da zai bar duniya na ummati ummati ummati sallallahu alaihi wasallam Aha. Sai ta ne. Ido na ya kauce gaba. Aha. Wa man dallazi ya'lu ya'lu hunaka ka hamada. Shin wai waye ne zai daukaka a filin tashin alkiyama a ganshi a sama da kowa ka hamada kamar annabi Ahmadu. Akwai shi? Wallahi babu. Shi ne a sama da har annabi Ibrahim a rana. Ya kuma maqamal hamdi zai tsaya a matsayinsa na na godiya da Allah ya ce a sai an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda ya qulubu maw'ida zai nemi alƙawarin da Allah ya masa cewa zai zai aje shi a wannan makani wanda yace mu roƙa masa wannan matsayi da Allah zai aje shi duk bayan kiran sallah har ma yace duk wanda roƙa mini to na lamunce masa aljanna illa dan ya gama kiran sallah kace Allahu rabba hadi da'ati tamma wa salatu qa'ima ati sayyidina muhammadan lil wasilata wal fadilata wa darajata aliyata rafi'a wa ba'athu allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al mi'ad kana wannan addu'a annabi yace na lamun ce ma ce to na gobe kiyama kana cikin wanda zan cika kaga duk duk sallah kenan yake nemi ce to annabi in kana da wayo in baka iya addu'a ba yake koya qadallahu fi ad-darain an kana sayyidan Allah ya riga ya hukunta a duniya da lahira an kana sayyida kasancewan annabi Muhammadu shine shugaba a duniya da lahira Allah ya riga ya hukunta haka layali anwaru dararen manzon Allah sallam haske ne zalla wa ayyamuhu huda rane kunsa kuma shiriya ce zalla wa alfatu hukmun lafuzan manzon Allah da ya furta magana to ya zama doka har a fadan Allah ba irin kamar kai magana shikenan magana ce kawai amma annabi da yayi magana ta zama doka an buga stamp ta zama abin da za a yi addini ne dai a rubuta ta a sata ko a Bukhari ko a Muslim ko a Tirmidhi ko a Nasa'i ko a Ibn Majah ko a Musnad Ahmad ta zama doka da yayi magana sallallahu alaihi wasallam wa menene wa akamu adlu hukuncin manzon Allah kuma zallan adalci ne annabi taba hukunci da son rai ba وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذا شفع إذا شفع عن زاعت عن الخلق محنة idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to in zahar anil khalqi mihnatun sai bala'i ya nisanci halitta gaba daya da annabi yayi babban ceto shi kenan duk bala'in da ake ciki to an yaye shi kuwa ya tafi halatti ashabil kaba'ir jannatu sai aljanna ta cancanci shigan koda masu kaba'ira da ceton manzon Allah tare da kayi gobso iri-iri can nabi zai ce banda wannan banda wannan banda wannan muddin ba shirka kai ba banda wannan sai ta nuna wa ana ta zamo ana ta tsamo mutane kawai a dama ai ana ceton mai laifi ne mara laifi ga aikinsa da albarka aikinsa zai shiga to mai laifi ne to masu laifin ne za su cancanci shiga aljanna da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faluk bin imamu don haka ya kai mai jin wannan magana ka fake da alhurman annabi muhammadu fawalin kulli jinnatun domin shi wato garkuwa ne ga kowa in ka fake da shi ya ishe ka garkuwa daga wuta libagadari bai na nabi da mikinatun saboda ɗaukakarsa a tsakanin dukkan annabawa saboda darajarsa da rif'a da yake da ita ɗaukaka da yake da ita a tsakanin annabawa gaba ɗaya wa isra'uhu isra'i da mi'raji da Allah ya yi da manzon Allah ya badu bi fadla bil fadla wal fasl ko wato fifiko da kuma bambanci na tsakaninsa da sauran sauran waɗanda manzanni to zai bayyana saboda isra'i da mi'raji da Allah ya masa don ba taɓa yi wa wani isra'i da mi'raji ba sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan halitta ba wanda ya je inda ya je a cikin dukkanin halittar Allah gaba daya babu wanda ya taba zuwa inda ya je ya je taka kan al'arshin Allah da takalmi walan ma bada yarghil haqiqata jahidan wa shammara an an badal nasihati sa'ida walan ma bada yayin da manzon Allah ya zama jahidan yana mai kokari yarghil haqiqata yana neman wato gaskiya tsagwaranta wa shammara sa'ida ya zage dantsinsa an badalin nasihati da da ba da nasiha da yayi ga halitta gaba ɗaya din nan ya zama walam yarba illa illa qa'idat haqqi qa'ida bai yadda da qa'idan wani jagora ba illa qa'idat haqqi sai dai mai jagoranci zuwa ga gaskiya kadai bai yadda da jagora ba mai jagoranci in ba zuwa ga gaskiya ba laquhu san gamu da shi bi afaqi samawati su annabawa sun haɗu da annabi Muhammadu a sararin samaniya da su da mala'iku sa'idan yana mai hawa zuwa ga sama ila mustawan zuwa ga wani wato wuri ma Allahu basharun qablu wanda babu wani mutum daya da ya taba sauka a wannan gurin ko mutum daya sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya haɗu da annabawa da mala'iku a sararin samaniya sama ta daya kamar da bukhari riwaita ya haɗu da annabi adam ya same shi yana an ajiye ayyukan ‘ya'yansa na kirki a hannun damansa ayyukan ‘ya'yansa na banza a hannun hagunsa in ya kalli hannun daman sai ya ta farin ciki in ya kalli hannun hagun sai ya ta kuka kullum da'iman aikin da yake gina ya wuce sama ta biyu ya samu annabi yahya da annabi isa alaihi salam suka yi maraba da shi kamar annabi adamu yadda ya maraba da shi ya wuce sama ta uku ya samu annabi yusuf alaihi salam har ma yace kai ina ga mutum da rabin kyau na halitta kai ka san sauran kenan mai dukan shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya wuce sama ta hudu ya samu annabi Idris alaihi salam wanda Allah ya ce rafa'nahu makanan aliyya wanda aka kai shi aljanna aka yaje ganin bude ido irin yadda aka kai manzon Allah ma za ka basar wa ma bagai annabi bai kauyanci ba ya je kalli duk abin da duk wani abin da ka sani yake aljanna annabi ya kalle shi ya kare mai kallo bai kauyanci ba a kai shi wuta ya ga duk abin da ka sani na ban tsoro da tada hankalin nan amma annabi bai firgita ba sallallahu alaihi wasallam ya dawo lafiya kallon ba abin da ya canja amma ga annabi idris da aka kai shi aljanna mala'ika ya ce to ka gama kallo ya to mu fita ya ce na alba'in da zan je ko ai a dama allah ya alƙawari ai khalidi na fiya abadan duk wanda ya shiga ba inda zan je suka yi ta gumu mala'ika ya ce ai lokacin bai yi ba tukun baka mutu ba sai an mutu ya ce na ai sharaɗi ne an shiga ba a fita warfana wa makana laliya ya gan shi a gurin sai sama ta biyar ya samu annabi harun alaihi salam sama ta shida ya samu annabi musa alaihi salam sama ta bakwai ya samu annabi ibrahim alaihi salam ya wuce su har ya je sidratul muntaha inda jibrilun kansa ya ce to mun iso ba inda sai ya kauce haka ga wata kujera ya zauna ita kadai ya ce ya jibrilu ya aka yi muna cikin tafiya kuma ka kauce gefe ka zauna kan kujera ya ce aiwa mamin na illa lahu maqamun ma'lum mu mala'iku kowa yana da wuri matsayinsa wanda sananne wanda baya wucewa kaga nan ina ƙara ɗaku ɗaya daidai ya taku ɗaya za a narka ni ba kashe ni ba narka ni za a shafe ni gaba ɗaya yace to sai ya yace a wanda ya aika in kira ka shi ya san ya ya za a yi ni ban sani ba sai aka kawo wata halitta mai suna rafraf kamar kafet haka take sai aka shimfiɗa ka annabi sai ya hau kanta ya taka sai ta rika tafiya tafiyar da take ba sama ba ba ƙasa ba ba gabar ba ba yamma ba ba kudu ba ba arewa ba saboda an wuce sammai bakwai gaba ɗaya yanzu ba sama ake ba annabi yana tafiya ya ce inda ba komai sai Allah zalla ya zo zai kuka takalminsa Allah ce a ai dukkan adon al'arshi an yi shi don kaya Muhammadu hauka taka shi kawai annabi ya taka shi ya wuce an gama magana kawai suka gana da Allah Allah a nan ne hadisin da ya zo a cikin atajul jalil usul hadisin ya ce a nan ne Allah ya ɗaura tafin ƙudurarsa kan ƙirjin manzon Allah ya ce sanda da sanyin tafin har cikin ƙashin bayana a nan ne a alamani ulumar awwali na wal'akiri na zadani ilma Allah ya min ɗuren ilimin mutan farko da na ƙarshe da wadda mutan farko da na ƙarshen ma ba su sani ba sallallahu alaihi wasallam daga ranar annabi bai sake cewa ban sani ba tun wannan ranar dama kafin nan ne za a tambaye shi ce la'adari amma a daga ranar ba wani abin da annabi za aka tambaye shi bai za ta taba cewa ma komi kuke so ku tambaye ni daga nan har tashin duniya abin da zai faru ku tambaye ni sallallahu alaihi wa sallam muddin ina tsaye an saboda haka imam ya zo kuma mun yi rabi na yau mun kai rabin ishiriniyar ma gaba ɗaya littafin rabin ta gaba ɗaya saboda haka Allah ya ba mu ladan abin da muke daidai wanda muka kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi